أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل سميع إن شاء الله قد قدمنا أكيد من قبل عليه أنه صلى الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم da sauran annabawa da ma'aika a ji mutane da kuma ya ji kuma manzo sallallahu alaihi wa sallama da zahirin sa wanda ta kaka ta kaka ne wato hakika hakika na mutum irin na mutum abin da yake yake faruwa ga dan adam yana ya faru gare shi daga ayyukan buga da canjin canjawa da samun raɗaɗi da cuta da kwamfaɗan na naya gido ne mutuwa duk wannan baki ɗaya ba a yi saura da shi a cikin da idan an annabi ya yi wannan abu ba ta wace a wannan da abin da ta shi abin kan ya ce ta waya ana amatin sa da ana ce ta waya ne in an zuwa abin da shi cika wanda zai shi daga cika da zuwa shi ne za a ce wannan ya ce ya ta waya a ji ka tsarin sa ta zama wannan gida a nan za su rayu a ciki za su mutu da kuma na zamu da ba ka Allah ya kuma yi kuma ya shi ba ya Allah ta ya ji duk ba ya ta su tare amma ta akbar kina na gidan kuma to kin kan da mu ku zama Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai kara ya ji zafin zafin rana da sanyi ya sane shi yunwa ta ta shi kiwa ma ta sane shi kushi ya ya rike shi da kosawa gajiyawa ya sane shi da wahala launi ya sane shi girma ya sane shi mazalla ma ya fadi aka ji aka gina da kai duka da aka baka kabari kuma da zo sun kai yawan hakuri an shi ake mazalla da ni amma su ne a wani wajen ya yi magani ya yi ƙaho wasan haka ya yi tawaida ya nemi tsari sannan kuma ya bukata shi ne ya bukata ina ta kuma manzo da sallallahu alaihi wasallama ya zuwa da jami'a da rafin ka ala ya kuma ya fita daga gidan jarraba da gidan mutiya da gidan mutu wannan duk alama ce ta samun kan mutum wanda ba maka ba mabuɗa gare ta ai abin da abin da wannan girma ba ya samu da ya samu annabawa aka kashe su kisa ba aka je wuta a cikin wuta aka tsaga wuta aka yanka su da zarto duk wanda Allah ya yi a ba lokacin abu wanda Allah ke yi abin da aka kira a saboda mutane bayan nan idan wani ne bai kame bai kame kiyaye annabin mu ba hannun ibn hadin da ibn kaga ta wanda ya masa rurin nan rana ya yi kuru bai kuma kare shi kamar idan abokan gaba ba yayin da ya zuwa ga an kai mutum da ya ji abin da suka yi mutum nan hukumar da ba yake hanci da kuma jawa dan zai kuma kuma da saurayi gogon yara ba wanda ya gani ya rike kasar garin da lokacin da ya zare zai kaji a nan Allah ya karbar da iyalin ba ya kasa da nuna abu da ya zai zai karan manzo Allah yana sallah da jiba mana dole Allah ya rike hannu da duk zakin ku ba ka da zai ba Allah kuma ka rike duk ba Allah ya kare shi da wannan ba ko in bai kiyaye da zai nan gidan da akan ba ai ya kiyaye abin da yana akan da da kan da hujja da wanda yana da dadi ta sa fada cikin karbata haka da sauran annabawa ne abun jaraba ne kuma abun ba lafiya ne wacce nan ga cika ce ta hikima Allah dai bai da ɗaukakar su a waɗannan makamomi ya bai da lamarin su da suka kalmar su cikin su kuma ya tabbatar da jarabar su da da musulman mutane da jarabar jarabar da ya mutu kuma rikici ɗauku ga mazuwa rauni a cikin su don kan su bada don abin da zai bai daga abin mamaki abin da ana yanzu kada abu da ke wanda irin irin aladun da sarar da mata da gari da aka akan annabi isa dan maryam kuma ya kuma ya zama a cikin jarawar akwai hakkun kuta da al'ummar su da suka ladan su nan da ubangiji su ka abu da abin da yake abin da yake kuta gare su ba da masu sake ke su faɗa wannan tsawari masu zagewa da canje-canje wanda muka ambata din nan duk take wata da jiki ne na mutuntaka wanda ake yin gogaya ta mutuntaka da ita da gogaya ta bani adam saboda gogaya da irin ta kala ta jinsu wannan ba za a yi ke amma abin da ke na ba ne a wannan an za ka shiga da mutu ga duka waɗannan abin kiyayewa da yi nuna kara da jama'a madaukakiya kara da da mala'iku saboda an rike kon sako kuma da nan take karɓar wahayi da zuwa wajen mala'iku Allah ya ce ai ga manzo Allah ya faɗa mana ba sallallahu alaihi wasallam yake ka ida nuna tana da amma wallahi nan da ba da ai ka ce da ba da bayin nan bayin da ba kala yace ai ni ba irin ku ni ina kan kwana wani yana ci da ni yana ja da ke koko wani ke da kai kala yace ni ba na rufa sai dai ana mutu da shi ne dan a sannan dan a sannan ai sannan a sannan da shi zai almangala ba da gari ya ko abin da ke da koyansa da ba da nisa da ruhinsa da ba da gina mai jinsa sama da abin da ke zai jinsa ta yi kuka wata ke halatta wata za yi da rauni ne da yawa da rashin bacci da bacci a da kuma rashin bacci da bacci wani abu ya sauka daga cikin da a tsakoyi a cikin ba da nuka tsakanin wanda da yamin ke nan mutum wanda ke a cikin ruwa wanda ke mutum abin da ke na koyi don wani ta idan ya mafi sai mutum sai mutum sai mutum ya yi haɓar zai yi mutum mutum da baki har duke masu da shi kuma zara da lalata da lama abincinsa halin zuciya ne kamar da ya faɗi a ya ba su ba na hadisai ya abin kya yi daga yi kari yana da a cikin batunsa saboda kan da zuciya ba da kike kamar da muka faɗa ne haka da wani zama dai yunwa zai jikin da yawon don wannan sai kamar da kai rauni sai jiwa da rauni baki a kulliya wasu zai ba kamar da rauni sun kulle su ba shi baki daya shi kuma zo sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari su wannan baya samun sabanin mutane saboda Allah ya saboda fatan annabi ni ba irin ku bane ni na kabbara don gida ya ci da ni ina ja da ni haka nan na faɗi cewa cewa ji annaba cikin ranar wanda zan baki ɗin da bai gudanar ba su ba da abin da zai fata da yi da shi duk musamman na daga abin da ke nan da ɗali da rashin lafiya da sihiri da fushi abin da ba a tattare da kwarara masu tarihin sa da ba zuwa kan gabansa ba kamar da yake fice da wani daga mutum abin da za mu tashi bayan nan a cikin za mu cikin bayan za mu zo da shi saka gani da Allah to idan kace kuma ai da da bare inda take sun zo sha mu sallallahu alaihi wasallam an masu yi ga an tabbata an yi haka kamar da kuma shi Muhammad ya raba ta mana Allah ta yi karatun da ne a wurin sa Allah ya ce hadin bin Muhammad ya raba mana abuna san ya raba mana alikan halatu Muhammad dan Ahmad ya raba mana Muhammad dan Yusuf ya raba mana Buhari ya raba mana Wai dan Buhari ya raba mana Abu Sa'ad ya raba mana Ishaq dan Urwata an ga da babansa an gaba da rana ita Allah ya tana ita ta ce an yi wa zala ce har aka zata da nan ya aikata abu amma bai aikata abu sai da mutum kuma ya abu kuma bayan da ya abu a cikin wata ruwaya daban a ya kace aka san kare shi shi a cikin wata zai ce matan sa shi ko bai zai ce masa ba sanan da hadisi dole to idan wanda ya ce sai cikin lamari ne a duk wanda ya ce wasi ne bai hana annabi ta cikin wannan kenan haka ne to ya sai halaka gare shi an ce ai mun abu hayi mun san abin da yake ba kuma ga shi an shi masu ne sai an ya kuɗe ka sani da uwa Allah ya kada mu ya kada kai sha wannan hadisi ne ingantaccen hadisi ba ma ba ma wanda aka ci ba eh na ku kada ki da ba hadda mun da zuwa shi ba ta wurin kai sun zuka akan za haka na kare da su da saboda raunin hankalinsa da irin da za ta rikice zuwa shakka a cikin shari'a zai ba zuwa ku zuwa cikin shari'a ko sai an zama wannan amma Allah zai ya zaka ya zaka shari'a ya zaka ki annabi abin da zai zai zai kare kici a cikin shari'a a cikin lamarin annabi dan da shi ai kuka ce da cikin daraja min abab gire daga illoli ya hanta garin da wasu sauran rikin lafiya abinda duk abinda ba za a rufu bane ko a rufu bane kuka ba a kasar da zai har zai tare to amma abinda aka faɗa da aka ce kana yi a yan sunna akan ji akan zaka da annabi cewa ya yake tabu shi ko bai yake tabu ba wanda bai ba wani abu da zai da tawaya a cikin wannan a cikin wani abu a cikin wani zai da tawaya a cikin sanda a kyansa ko abu a gyara ba ku da zai da tawaya ko abu da zai kuka cikin gaskiyarsa saboda iya saboda iya hujja da imani malamai cewa manzo Allah bai hada irin wani abu da zai saka wannan masu ne daga zai abu da zai saka da Allah da ya sada ya kyansa dan dai wannan cikin abin da faruwar da zai zai halatta ne gare shi a cikin da duniya da shi a nan shi ko ba aiko ne don saboda wannan lamarin duniya ba bi da dan lamarin duniya shi abu hijira da ayyuka kamar sauran mutane da suke samu kuma yana samu shi ba abu kamun bai nisa ba a zartar masa daga an zartar gare shi daga lamarin duniya abinda ba yin hakika kuma kai kuma daga bakin bin yayi ai da kuma sunna ce wani ba annan fadal ya ya fadal ɗaya hadisin shi da ɗaya hadisin ɗaya ya zo ya fadal wannan fadalin da kamar da yake har a zartar da annabi cewa ya zo ahalinsa shi kuma bai ji wajen nasu ba su biya da yake to wannan bai zama shi da ba abin da ya tsarani daga suke yi zama cewa kan kayan mutu ba kuma kai wani fiye da lalle ya kama ba amma bai zuwa cikin labarin da na gari da ba an turo wani bane a cikin wannan wai cewa labarin kafin ce ya malala ya zauna abu ko mai yadda zauna ba shiro wani labarin sai ake a tunani ne ne da su sai da ke yana da ya aikata da yadda amma ba za ta yi aikata abun ba kuma zai kuma ya ce ya ne ba sai da ake yana da sun ya yi amma bai ba amma ba sai ake ya aikata kuma sai ya bai aikata ba a yi ba ta ba zai tona Hakika an ce, cewa Buhari da hadisi zai cewa ya kai hakan ya yi masa cewa cewa ya zai aikata abun amma bai aikata shi ba. Sai da zai ma zato ne, zuwa mai ilmi bai kudu zai gaji ba in kanin hukunna suka gaje a bisa a bisa masalaha ne faɗansa kuma za ta zama tana kan inganci ne kuma tana annabi wannan bayan wa shine abin da na tsaya kansa daga shugabanninmu daga jawabai ga wannan hadisi shine abin da na tsaya shi shi malamin da bai tsaya ba alƙali tare da abin da ka bayyana daga ma'anar zantukan nasu mutu mun kara muna kara musu bayani daga isharorin da muka yi gare su kowane suka rada akwai ma'ita a cikinta daidai lamarin tawil ya bayyana cikin hadisi mafi bayyana mafi nisa daga masu kamar zuwa ɓace ɓace wanda za a fa'idar da cikin mai ainihin hadisi a cikin zadin hadisi shi ne abin da shi abdulrazaki shi ya rawaito wannan hadisin da ibn musayyib da wani ibn zubairi ya Allah ya Allah ta gare su shi a cikin nazar waya ya faɗa gare su yace yahuda ba da sun yi sun yi sun yi riga sun yi wanzu Allah sun yi ne suka yi a cikin rijiya har sai da wanzu Allah ya fusata ya mutu shi gan sai ɗauka baya ne dan a sanar sai Allah ya ce da shi abin da abin da ka aika ya fito da abin sai daga cikin rijiya ya arwato irin wannan wajibi da abu da rama bin kare da ubar bin bin bin hakam an faɗa ga ɗaurin burata ne bai habi da amura an tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga Aisha shekara guda bai bai sabbe ji wajen da ba tsakanin nan yana mai bacci sai malaiku suka zo masa sai dai zai zauna a wajen kansa ɗayan kuma yana wajen gawunsa kiran hadisar juli amma da zaki yace an ga waya an tsara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ajiya ga nan Aisha ita kare shekara guda a sai dai mu da ganin sa Muhammad dan Sadi ya rawaito daga dan Abbas da Allah ya dade shi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi lafiya an tsare ga wannan mata da aka ba aka hana shi abinci da haka na ga sha ba sai mana duk suka kawo wurin ya ba zo da kisa da muka faɗa to dan ma ya bayyana gare ka daga wurin wannan ruwayoyi kisiyar na ga annabi ya san a zahirin annabi da jiri daga kansa ba zuciya zai taba ba mun da yake kan zai taba ba hankalin zai taba da ne ta fiye a ganin sa ya kare gaban saduwa da iyalinsa ya na cin abinci ya launa jikinsa ya san ya kira shi lafiya ma'ana fadin zai zama kuma ana zakawa gare shi shi a jiya zai wajen ahalinsa shi ko bai je wajen nasu ba ai zai bai da daga nishadinsa da magabacin al'adarsa idan yana da iko a bisa matansa in ya kusa da matan sai rukun sai ta kama shi sai ba zai yi zaɓe zuwa wajen matan ba kamar da aka rike shi yake rike yake kajewa ba ka yi masa rautar saka ko da kira da irin wannan ya ne ne da faɗin da wanda shi na faɗin ɗan abin da yake kajewa na cikin faɗin aisha cewa ya kajewa gare ta ana zutawa gare shi cewa ya aikata abu a ba ka aikata abu ba in ba mu abin da ya saka a ganin sa ne don shi ma abin da ya saka kamar yadda aka faɗa cikin hadisi sai zaton yana san ya ga mutum daga ba alama tare sa ko ya ga wani aiki daga wani sa bai kan yaro da abin da ya abu zata masa gare shi ba saboda me saboda abin da ya same shi a ganin nasa da kuma raunin ganin nasa amma ba wani abu da ya faru gare shi a cikin dalilin wani zai wa abu to idan wannan biya kuke ne abin da suke da rikici da kane ba idan abin da kan fata daga samun sihiri gare shi da tafiyar sa gare shi eh shi ne wai za kana hala idan wani abin ya zama haka ne to lai da su shi ne shi ma su kira ma izinin lasar shi ne abin da suke da rikici ba zai kace ba shi ma su kira abin da aka bata da sabon sirri gare shi da tasirin sa gare shi shi kuma sauran sai ba zai sami mai itira da ba zai sami ba zai samu ibin ciya ba a cikin wannan magana sai yanzu Allah wannan halin annabi ba shi ne ke magana amma halin da cikin lamarin duniya mu da mu da namu jaraba ta abin da abin da da ya gabata na na na abin da na gudu ciya na yi kari da abin da ke na faɗi da abin da ke na aiki za mu za mu gyara amma abin gudu ciya mai halata ai mu za mu ya gudu ce a a cikin lamarin duniya yakan kudurta abu a bisa fuska wani sa'an abu ne tun da lamarin duniya ko ya zama yana shakka ko yana zato amma ka ɓanda kula wani shakka kamar da abuwa ne zan samu na sufyan bin asim wani mutum ɗaya da shi da ne a wajensa da karatun da ne a wajensa ƙazun sun ce abu da abbas ya ranta mana amma dan umaru ala ya ce abu da abbas ya ranta mana barazi abu ahmad ya ranta mana dan amra wai ibn sufyan ya ranta mana jinna ya ranta mana abdullahi bin zubi ya ranta mana da abbas da ambari da amadu ba makiri ƙalu sun ce na nan sufyan muhammad ya ranta mana ala ya ce yake wanda ya ranta mana abin da jaji ya ranta mana ala ya ce rabi bin hadid ya ranta mana Allah ya jira ji ala ya ce yake manzo Allah ya zo Madina وهم يعبدون النعلة دبيب كلي ليتي da kuke aika ne da suka ce muna kaji muna yin wannan kilirin ala sai ce da abu ruwa da ya bayi da ya fi zafi da wa ya kuma sai suka ba su kilin ba sai kuma su fada da sai ta waya da biyu da fito ba sai suka ce da jihar zuwa abinda kana nan ba su kace da irin bai kyau ba na sai ce kai ne mutum da kinji in dai za ka wai kuda in dai na ga an ajiji ne ku zo dan kama kam amma na wai kuda wani abu daga ra'ayi na a ga duniya a wani mutum ne ka hukuma a cikin ruwa ana sa Allah ya jade shi ai ku ne mun sai da zaman duniya ku na ba ku da kayan ku an mun yanka kanku ne kawai kuna didi na na da dole dole kan ku rike da zaton da nayi ni da sunan kin ba amma ba zai ba ba zai sai kyau a cikin hadisi ibn abbas a cikin da na harbu annan na na na Ramadan sallallahu alaihi wasallam yace ni mutum ne eh ma hadathu an Allah wa to in kace abin da kace takdirin nan kuma na'am nace takdirin da ba shi ne kuma cewa na'am ma hadathu abin da nan sai da ku ga Allah to gaskiya ne abin da faɗa cikin za a ji a kaina a ni na kan yi kure na kan kuma dace wannan ba abin da muka tabbatar ne ina bari ta kan kansa kila wani duniya daga kansa daga halayen duniya ba abin da kada ajiya kansa wani ba abin da kada kan yi jihadin ba a cikin shari'a ko da shari'a ko suna da shari'a kuma kan kaza abin da yi ne ta haka ya kai to sai mu zo sallallahu alaihi wasallama da yadda ya sa a kuma bayan nan ruwan badar sai uba bin arab ya ce bin mutum kai yace wannan masaukin Allah ya saukar da shi ke zauna nan ha ba za mu ba bai zo kaje mu Allah ke da manzo Allah ne kai ko ko ra'ayi ka ne da da jama'a da da shi ne makida da yayi da da shi ne da makida yayi sai ta ala ba Allah ne ko ba ra'ayi ra'ayi ne da makida shi ne yayi da makida sai ce a tun magani nan ba wani zaman ba nan da ya kamar da bai kamata mu zama mutane da wuri su ji kamfuta da ruwa na mutanen nan su tafi a nan wurin sannan mu toshe abin da ke bayan daga rijiyoyin sai mu ja su ma ja ba sai ce a wanda ta zai yanki kazo da wani mai kyau kuma ya baka kuma zala ya ji zama ne ba da mu ba ka yaka ai Allah ta'ala ba ga ya bada annabi ya sallallahu alaihi wasallam kai shawara da cikin lamari yana nuna sirri da ba ba ya rufa sirri ya rufa sirri da ba abokan abokan gaba abin da sirri zai wani sirri sun kafa a dalilin Madina sai da rufa yin gawa mutanen Madina ya ce suka bari labari da ra'ayinsu sai ya bar wannan sha rasa ra'ayi misalin wannan da makamancinsa daga lamarin duniya wanda ba shiga cikin ta a cikin lamarin addinin ta ba a yi tsari gare ta ba sanin ta duk abin da muka faɗa da shi ne lalla ya faɗa kuma tashi ko wanda ra'ayi da duk wani magana wani a wajen annabi ba da kare da daraja ba ce dan lamura ne na al'ada wanda jarraba ta ya saba da ita ita ce abin da mun sai ne sanya da zai ga ce an ya jarraba na yi kaza da ka na san ga yadda abin da yi wanda ya gane da kansa ne ita ya san ya saba da ita shi kuma zo sallallahu alaihi wasallam abin cika zuciya ne da sanin da sanin Allah sa da shi ba da kai da ilimin da ilimin shari'a abin da wani zuciya da matsala al'umma na bi a na addini da na duniya daidai wannan zuwa cikin da lamura ne yadda zuwa cikin da da kuma abin da ta fi gina alfi an zurfafa a kiyaye duniya da abin da zai haifar da ita a ba mu yawa ba wanda zai sanar da wauta zai sanar da zakuna ba yin zama a cikin ayat da ta yi shirwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama daga sani daga lamarin duniya da kuma zuwa masalolinta da ta dace da na jama'un ahalinta abin da yake mai gajewa shi jihar mutum abin da muka faɗa ta kanta a cikin babu nuna manzala sallallahu alaihi wasallam da ta a cikin wannan littafin Daga insha Allah amma abin da shi kuma da cikin mutum mutum mutum da gudana da hannunsa da hukunce hukuncensa da sanin mutuncinci daga mai ɓanna da sanin mai gyarawa daga mai ɓatawa ga wannan tabar ki ya bai kuma gani saboda fata mutum sallallahu alaihi wasallama ni mutum ne yake ko za su zuwa kwamun ƙara ɗayan ku zama mai lafi da hujjarsa sai ba da gaba ne sai zama ɗayan ku zama cewa ya biya muku sa'a da gaba wasu ɗayan ku ya iya magana da ba'a ne sai hukunci sai hukunta masa ce to da ji magana ta kyau ba shi amma shi ba shi da fiya bisa bisa inda na ji ya iya tsara magana to su wanda ya zai tsara magana sai na rubuta masa ke nan hakkin uwa na karɓa na baki da wani abu to kada yi wani abu kan bayan ko ya na ga abu kai sa in yaran da ya zama ya fi sabbar ko waye Iya abu ne ya ga dama Allah ya canza. Sai nan Muhammad ya ranta mana. Ya kuma hadisin hadisi. Abu Bakar ya ranta mana. Abu Muhammad ya ranta mana. Abu Bakar ya ranta mana. Abu Dawud ya ranta mana. Muhammad bin Kathir ya ranta mana. Ya ya ranta mana. Haka kaga wa banza. Da sai kama ya muku salama. Allah ya dade da. Dan ba an kara ga Ummu Salama. Ta ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ta maka karanta din mai dole akwai wani dole an karba ga wani shine cewa ko ba a lungu da zan wani isa fa da ji daga ba'ali sai da shi ta gaskiya yake yi sai mu gudu gare shi yana gudanar mutum magana ya gudanar mutum kuma a zahiri ne da mu a mai wani da gasa da su da jirin da jira da rantsuwa mai rantsuwa da ke yawa abin da ya kamata da mun sallah sun ce ka san madauri in ka muka fada take yawo jikan da kai da mutum ga madauri yake akwai kun akwai tare da mun da kai kuma Allah sai haka domin da kaje abin da Allah ya gama da shi dai to kai in ka zo kai kuma kai kuma za ka kai kuma zai gama ne ce kai wai zai gama shi Allah ne ke gawo da kowa ne gawo ka ne shi gara ba su wuce sai shi Allah ne gara ya shi Allah da Allah da ya so ya san ka da shi abin da abin da ke zuciya bayan sa da mu koya zuciya nan na kohalin maza sai su ci kuɗi da su da mujallar abin da ke da ke da abin da abin da ya sani ba da zai kai mulki ba ko ka kawo da shaida ko ka yi rantsuwa ko abin da ya kawo ko abin da ya kawo da wannan sai dai amma da yadda Allah ya rubuta masa da bunsa da koyi da shi da cikin ayyukansa da halayensa da hukunce-hukuncensa da siyarinsa to duk wannan ya zama da ya kace kuwa abin da yake fitar da ilimin da Allah yake ba shi ilimi da shi to da kawai yaro ga umma ba a ce sai koyi da shi tunda ita ba ita Allah ba ya gama kuma na da wannan da wasu wanda ba su tsaya ba da wata kariya da kalaya wuce guje da ɗaya da ba su kashe a cikin jariya ba dan a abin da ta ku dan kuma mun abin da kuka da nan ba a cikin wannan kariya da hukunci da yayi nan a cikin a cikin zanenka da abin da ke da koye da abin da Allah ta gare shi da abin da Allah ya kai maza daga abin da ke cikin zakatun wannan kama ruwan al'umma da ba su wannan ba ku sai Allah Allah sai Allah guda da hujjo kusan annabi abin da zahiri za a yi kare akan zahiri za a yi hujjo wanda shi dai daidai da wani sa daga mutane suka yi daidai saboda kawai malama zai cika a cikin ainihin hujjo hujjansa da kuma da hujjo hujjansa amma da suka zo da shi wani zo abin sani da yaki da da sunan manzon sallallahu alaihi wasallam abin da ka dan bayani a cikin aiki ya bari inda da cikin aiki akai ya ya ba ya ba ce ba saboda shi ma zai je da kami aiki ko ba ji wannan ne shi da kuma fadi fadi ma ko da ya bi da faka saboda ni tun da wanda zama zai ji wani kaza kuma zai kare tawi da nan na wata abu abin da yake kan aje ai matawi a kan kaza za mu kuce mu zana kan zahiri shi ne shi ne bayana a cikin bayani shi ne bayyana a cikin kusa a cikin fuskar hukunce hukunce shi ne mai fa'ida saboda mai wuce jayayya da mai yin husuma za mu kuma sun kuce wanda su koyi da shi a cikin wannan amince da abin da aka rubuto gare shi kuma kalin Allah ayi da jira da muka ke yi da ne wannan ka gare shi da sanin kai ba wanda shi ta mun kai ba shi ce banda zai zabe shi kuma ya ce bari ka ga dai ba da cikin da cikin mutane sai wanda ya ce da cikin manzo sai ya sanar da shi abin da ya so ya zabe shi da abin da ya gama duk wanda bai buga ta kana tun lawa bal eh ba kuma zai yanke wata igiya daga cikin a kai kima su ne zai zo da igiya ba la da fadi